الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa ina mu gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komai. wanda a cikin ikon shi duka da rawar shi ka sake samun dama a nan a wannan wuri da albarka domin ci gaba da tafsirin na alƙur'ani da girma a cikin wani magana da girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin gaskiya sannan kuma ba mu ikon da ke da ita a yau muna goma sha biyar ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da hudu ga watan Mars miladiya ta Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta dubu biyu da ishirin da shida har yau muna nan a cikin tafsirin suratul Maryam kuma tafiya mun kwana ƙarshen aya ta 52 yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi bayani bisa kan munafikai bayan ya hani bisa kan cewa kan mulki Yahudawa da Kiristoci a matsayin mahimmanci a matsayin wa'anda suke taimaka mu idan muka fada a cikin matsala a matsayin masoya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma nuna kare sanda ya ce ba a kuma kawaiya ba. Sashen su mai goyi baya ne ga sashi. Game da abin da ya shafi musulmi su kansu haɗa yake. Ko da suna da take yi a tsakanin su to ka sani idan aka ce ga musulmi za su yi baki kyawa su su ga cewa sun haɗe don saboda su yarda shi. kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da hakkin mu tunda ya riga ya ga mu Allah ce kuma wa man yatawalla hum bi ko kai duk wanda ya kibace su daga cikin ku to shi san cikin su ne sani inna Allah la yahdi al-zalimin Allah bai shiryar da mutane wa suke da sani Allah subhanahu wa ta'ala sai sai ka da mu zuwa ga wasu nau'in musulmi ko kuma wasu nau'in mutane wa'anda cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafici kuma suna duka kansu a cikin su Allah ce ba san da dinin kokoro ne ma sai kaga wa'anda a cikin su ke suna kun ciwo na munafici misali kuma ke yin suna yin gaugawa a wajen karban kaunar da ke da kuma tsakanin su wajen rukun wadancan yahudawa da ke da zuci ya kuma sai kaji suna cewa na sha an kusi mana dalil muna gudun duniya ta juya a kan ya kasance Allah ya ba su nasara kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ga duniya ta kuma ta zo mun kuma muna musu kiyayya a can baya yanzu kaga kenan babu hanyar da za mu samu mu yi ta ci gaba mun gane ko shi ne kuke saka nafsha an ci bana ta kira al-mulku bi cikin tafsirin shi ya nuna cewa muna gudun Allah ya jarabce mu da bari ko da dukkan wani abu wanda yake na musiba wanda ta ke fada ta nemi taimako idan suna neman su samu taimako su ne irin nan taimako gara su ke aiko sai ka jibtace su don su kurba ta taimako a ce aiki da sama su ke ba sau nan idan sama kan sai ka kurba su kaga kuma in dai magana idan sama sai da abin da Allah yake yi kawai mun harunta da cikin tsakanin da ruga sosai Allah ce fa asafa fa an yati lillati Allah yana iya zama da ku aw amri min indiki ko kuma wani al'amari na daukaka daga wajen shi wanda musulmi za su iya samu a yusuf ko alama sarrafa ne a kusurin dalibi sai su baye gari a kan abin da suka asarta a cikin zuciyarsu na wannan gida bidin da suka yi suna can suna nan sai su yi nadama a sarki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da cewa ayat 53 wa kullu ladina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء هؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا Allah خاسرين subhanahu wa ta'ala yake ce wa yaqulu alladhina amanu kenan wannan aya tana da alaka da waccan da baya Gane ko?
Mm.
kaga can Allah ta yi fa asallahu an yarda bil fadl sai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya so da wani Babban tafsiri sun basar wannan kudin da mahalmi da wannan. Kudin na mawa sai suka ce samun galaba ne a kan kafar maka. A hunde makka da yaƙi, a ci makka da yaƙi, fatan makka. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara a kan canye makka da yaƙi a shekara ta biyu.
Mm.
Kidan kaga Allah subhanahu wa ta'ala in yace asa to wajen Allah kaga kace asa da larabci tana tana yiwa.
Mm.
amma wajen Allah duk abin da ya ce yi wa yi ya mayu ya gamu to saboda haka hudun ya zo ko bai zo ba ya zo wasu suka ce an amarin bin indi babbar amari daga wajen shi a samu galaba akan yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu galaba akan su ya sai karkace yahudawa da suke a cikin haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara ya kore su wani nazi haka wani faresa haka idan kai munafikin da kake rubo da su yanzu da an samu galba a kan su kenan ina wahayinka Mm.
samu su No.
yana yanzu ga ka ga samu a nan sun zama duk abin da ka koyi na manna in sun samu labarin cewa ka aikata da cikin fuska za ka yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ne bai su ma'ana ma kawo gina da wasu ɗalibin sai su waye gari da kan abin da suka koyi a cikin zakatar suna masu kanta to nan waga ayat ta gaba wajen qurra na madina wannan babu babu shi wa yaqulu alladhina amanu ko Mm.
wannan babu babu shi shi yasa sai su ce yaqulu alladhina amanu wanda suka yi imani sai su ce musu kenan sun samu damar bayyana da musu magana wa yaqulu alladhina amanu sai wa'anda suka yi imani sai su ce musu aha ulaka alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim yanzu wa'ancan su ne wa'anda suka yi rantsuwa da Allah iya makurar rantsuwa su inda ku zama ku cewa su suna da rantsuwa haka ba a bani aika su a cikin lalace aikin su suna da ce a asibahu khasirin sun waye gari suna masasa Mm.
shi yasa akan abin da ya shafi aqida ba ka cewa bari kai wannan kai nan kai nan tunda daidai ne to wannan ba daidai bane ba ka ne yake mu Mm.
a wannan ka wani mutum ya zo ce maka to shi gaskiya rabin shi dan qur'ani ne zalla Mm.
qur'ani bane rabin shi kuma yana tare da ahlul sunna a ka zaɓi guda No.
ba a haka rabin ka ka ce kai dai shi a ne rabin ka kuma abin da ne a'a hanyar guda ake zane mun gane ko Mm.
ba ka ce rabin ka kirista ne rabin ka ko musulmi ne bai yi ba. shi a ƙila ba a yi saboda bakin da wancan bangare ya kasance gaskiya ne to kayi asara kuma asara nawa kan yi biyu biyu babu kake yi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله عليم Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin gaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abin da zai faru bayan ya rasu. yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ku sani man yarda minkum an dinihi duk wanda ya yarda ya bar addinin shi daga cikin mu asafa ya ce Allah bi qawmin da sanin sai Allah ya zo da wasu mutane da yin kuron yana son su wanda ya kuna su ma suna son Allah الذين على المؤمنين صنع ما سكس كان تلك السكرة على سكين المؤمنين عزة على الكافرين صنع ما عزة أكن كافرين يجاهدون في سبيل الله صنع ما سكين هذه في سبيل الله ولا يخافون لوم اللاعب باسل القرآن زكي من زكي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وجه فلا الله أنا فلا تدري وجهه والله واسع عليم Allah a cikin bani ko masa. Ya yi wanda dina amonu Allah su hana mun da ya kira masu imani da su a ranar yau. Da a ce da duniyar nan kowa ya koma mummuni irin imanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kara wa Allah komai a cikin. Da a ce da duniyar nan kowa ya koma kafin irin kafin fir'auna bai rage Allah da komai a cikin. To su za ku sani addinin nan muka yi shi man amila salihan ne fashi nafsi wa man asa ba alaiha duk wanda ya aikata aikin kirki dan ka shi ne dan ya tsira wa man asa duk wanda ya mutuna dan ka shi kaka taba tsammanin cewa wurin kamar sallar asuba cikin masallaci cikin jami'i wa Allah ne ka cutar a'a in ka ki za ka je masallaci ɗari na garin an yi sallar kun mutane sai ba ya samu marayakun masu rubutu ko kai yau an gudu ka ce ba ka kiran sallah ka bari sai Allah ya kawo maka kiran na kuma tsi na sallah su yau an gudu ka ce ba ka yi wani ka bari Allah zai kawo dubu wanda za su ba za ka taɓa ganin masallaci a ce shi wannan masallaci an sa kaya a ringe shi wai shi ke mutane su yi shi kuma sa kai dai kai kai kai ne ka bari kuma a kan ka bari ba wani abin da za ku wani za ku jawo ku kara a cikin ikon Allah kun kara ku shekaru ni za ku kara ma Allah Allah wasi'un ali ku ji abin da aya ta rike shi wallahi wasi'un Allah ne yarwa ne alim ko masani to a ƙa'ida a tsari na duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa in ka ƙi abu sai an samu wurin da ya yi abin da kake ganin ta kai ka gaji da shi wani yana nan yana kiyama da mara ya sami shi haka nan mutum ke zuwa ke auren mace ya barta wani yana can ya yi kiyama da yana neman da mutum kadar da saboda ya ganta shi in Allah ba shi da ya gani da mutum kadar shi ko shi ne duk abin da kake ganin cewa ba ka su kunna nan yana mutuwa akan wannan to saboda ka ɗan kuka yarda duka daga cikin addinin nan Allah ko kamar musulunci ko to ku sani fa sawfa ya'ti Allahu bi qawlin hakika da kaɗan da sanin sanin Allah sai zama da wasu mutane wa'anda yuhibbu Allah na san su wa yuhibbunu kuma su ma suna san biyar da kuke san lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafat Larabawa sun yi rinda sun bar addinin musulunci yawa da wata ruwa take ce a masallaci uku ya saura masallacin Makka masallacin Madina masallacin Asa in ka kan tafsir ko da zaka ga wannan da abin da kin nauka ta tana da girma tana da yawa kuma rinda kala biyu suke akwai wa'anda suka rinda suka yi rinda suka bar shari'ar Allah din duka baki tunda dai annabin ya rasu kawai shi ke akwai wanda su ba su bar shari'a a a ce suka su zakka ce ai annabi ake ba ku to su sun bari sun bar wani annabi ke sa a zuwa karɓa ko haka ku kari wa mutane da suke kamar suka ce ba su ƙara ba da shi yasa abokan su take yayi kace ce da bukatinan nan farfar bayin zakka da salatu da zakka sai na yaki duk mutumin da ya bambanta tsakanin zakka da salatu inda suka zo tare su idan da annabi ya rasu ba ka takabar sunna da annabi ya rasu ba ka takabar haji da annabi ya rasu ba ka takabar duka wani abu na ibada idan tun da haka ne da annabi ya rasu ba ka takabar mun gane ko saboda haka sai Allah ya gaya musu dan daren annabi sallallahu alaihi wasallam ta bakin shi ya ce musu ku sani a sauka ya tsada ku kuma ki ga Allah zai zama da wasu mutane da yin yana son su ko da yin suna sani ku a dillatin annabi suna masu kaskantar da kai ga mummuni ibn abbas ya ce a dillatin annabi suna masa lausa sawa da mummuni irin lausa sawa da bayan yi mutane shi kadi ba irin kaunar da ke da tsakanin ba da na mun farko annabi mun da shi kafi ima kadiba irin yadda yake har roƙon Allah yake yana ta ya rab ya rab inna wali min ahli ya Allah ana yana da cikin gallan gida yana nima a tausaya masa irin wa'annan kumanan game da ƴan uwansu ne irin yadda ka san uba da ɗan shi akwai tausayi eh akwai tausayi عزة على الكافرين الروس حسبوا للإنسان جواب سيكا باس كسكندر da kansa kai ya haka kawai ya hau ba su zama kuka idan an hawa ka kai irin da muka ko kana shi kana gani kokarin kake maka kullu ana da shi ka kawo shi har gida ka ai shi ke kare ka wani shi da tare maka fata shi ke maka komai kana ganin in kai rubuta shi ka rubuta igiya ne ƙarfi ta kake babu abin da zai isa mu malaman tafsiri suka ce wai mutanen suwan wanda Allah kuma ya ce jahi kuna fi sabi da sana a fita hari cikin hanyar Allah wala ya kafu da rubu la'i ba su tsoron zargin da zai akwai hadisi da kutubi ya kawo nan a ƙarshen wannan ayat hadisin yana nan cikin kutubus sunan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da wannan ayar yana karanta wannan ayar sai nuna abu musa al'ashari ya ce ƴan uwan wannan mutum su ne Allah yake yi ƴan uwan shi su ne Allah yake yi shi ko abu musa al'ashari ɗan yaman ne mutanen yaman suna da falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ta al'imanu yamani imani ɗan yamani ɗan yamani wal fiqhu yamani haka fiqhu shi ma ɗan yamani mutanen yaman su ne larabawa na gaskiya na asali mutanen maka ba larabawa ne na asali ba na asalin ba saboda in ka tsaye sansala sansala kakar su na ƙarshe annabi isma'il na annabi ibrahim shi ba balarabe ba kun gane ko annabi Ismail ba balarabe bane ai zuwa ai maka ko aurataya ta hada shi da larabawa nan wurin a nan maka yanzu sai ya sashi da su shi ne zan balarabe zuwa a shi ta kuma zuwa larabawa ce shi ne kawai amma su wa'ancan al'alima larabawa ma da suke da harshen na gaskiya su mutanen yamma kisa ɗan yamma da irin yadda nake ce muku larabci ya lalace dan yamin in yana maka larabci ka san balarabe ne kai da kanka kana gane cewa balarabe ne na ya kare har yanzu kwanciyar hankali a fasa kasan za ka saki da uku su kuma rabi yana ga hannun yan shi'a masu goyon bayan iran rabi yana ga hannun yan sunna wa da suke goyon bayan ba su kuriya rabi yana ga hannun wasu yan dawai gwamnati kuma uku ke da kusa kasa kuma kasa ce wanda ke mai arziki na mafi amma talauci ya dame ta saboda duk ƙasar larabawa da ta saki irin tsarin nan na sarauta ta kama tsari irin na zamani sai kaga ta abu kanta irin yadda kake ganin mutum wani wani wahala ga mutum da kashin arziki kala kala mu bai wahala mu komai ba za ka kwana da yunwa yadda ka san kaza ya kwana masa dabi da yunwa ba da sani Allah ya kiyaye. Amin. wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ga irin wannan aya yace wa idda tawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu salih Allah yana yi wa mune hannunka bisa yace ku mai ba ku ce za ku bar addinin nan to yastabdil qawman ghayrakum Allah sai canza da wasu wannan thumma la yakunu salih kuma annan wanda za a kawo ba su kasance a ido da su ba wannan sai ta kuma macen ayi abin da ake rawaito eh, Tirmidhi da Nisa'i sun rawaito hadisin wanda ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi su wane ne wanda idan musulmi suka juya baya Allah zai kawo su kuma ba za su kasance a kansu shi kuma sai ya nuna Salman Farisi Salman ɗan ƙasar Faris sai ya ce mutanen wannan mutum ya ce su mutanen wannan mutum daukanin imanu da surayya inda a ce imani marutu da surayya Allah ya rataya shi ne akan cewa sai ka kamo surayya kuma kake surayya ina kaza karɓar mawa kaza a ma latiza da kaza ne kamar su ne wannan kasan kaza ai ku fara kaza da ɗan ɗiyan kafin shi sai cikin ƙauye za ka iya ganin ta yanzu cikin birni samun haske da ya yi yawa ba a ganin ka kusan ko da tawarwa a gurin su da hausa ko kamsaki wanda shi da asuba ake ta a ko tawarwa da wani mai wuciya da ake cewa ganin ki ba alheri haka ne ko akwai zara sai sai tawarwa da ke fitowa lokacin da wata ake fitowa yana da sashen hasken kowa amma ita za ka rinka ga sanan kana ganin to shi yasa ake cewa zara mata wani sannan akwai kasa ita kasa ɗan dishe ne za ka gani haka na taurari akwai guda gaba akwai ɗan dishe baya yadda ka san kaza na tsaye a gaba ƴaƴanta na biyar da baya shi da ake ce mata kaza to in ka diba za ka gani tana da nisa sosai daga ƙasa ga nan to ita ce laraba suke ce ma alfurayya in ka gyara ana ce mata sarayya ita ce ake wadanda alfurayya to sai annabi ke cewa da a ce imani Allah ya rataya shi ne da sai mutum ya kai can ya ka tashi sama sai ka kai can wurin ko ka tsoro ta ko ka kai wajen wannan turabu Allah ya ce mutanen wanka mutum shi Salman Farsi Allah ya ce da sai sun kamo wancan wuri Farisa na kuma ko ina ce a yanzu Iran ɗin gari Iran ɗin gari ce Farisa gari bai irin mutanen da yadda suke da masu bari aka rina musu wani ni ba ka lokacin da aka yi wancan yakin na kwana sha biyu cikin ruwan wasu malamai sun dora kawo wannan hadisi wajen kama hujjar cewa da iran ake yi ko kuma da daular faris ake yi wajen wani to amma kuma sai suka zance yan shi'a ɗabi'a tana nan cikin su mutuwa mai a ƙasa akwai mutum mai ɗabi'a ta jajircewa ko to suna da jajircewa suna Suna da.
suna da bari ga muku abin da ba ku sani ba game da mutanen garin Faris duk malaman da aka yi na musulunci manyan su yan Faris yan Iran bangaren suna nufin kusanci ba shi ba wannan rikicin na a ce ƙasa shi a ce kuka za kuka za wanga bayan sun yi yi wa hali ne rikicin su da saudiya ne yasa saudiya da ta yada mu da dona su su ma ƙasa su ce suka ce suka ce. yadda mu ma har suna ƙasan mu zaka ce ina ƙasan mu ne ai mun san inda take saudiya ce kun bisa ka wannan tafarkin take kun ba dan kahirin sunan su ba su ma kan su ce suka yi mai amma bai hana a ce idan aka tashi gai irin gurin wanda irin wa'annan 'yan ƙasar suka ba da ka gai in ka ki gai na a tarihin musulunci wace irin gudunmawa suka ba da wace ilimin hadisi ai ilimin hadisi shine ilimin da ya fi wani ilimin wahala a cikin addinin musulunci imam bukhari da kinga ana gai kaga imam bukhari dan farisa ne. na yanke iran babu larabi ba amma a iya rawato wani hadisin zai nan daiwa bukari ka yi tsaye ka ji aiwa kai rawa kana kin yarda to ka shi daga cikin addini saboda ba san abin da kake yi cikin ilimin hadisi ko kuma mu bukari kadai aka ce ya hito daga cikin wannan yankin karma abin shi da amirul mu'minin fil hadis akwai martaba da kake kaiwa ta ilimin hadisi wanda ake ce maka amirul mu'minin kai sarkin mu ne ma ne daga baki to shi ya kai wannan martaba imam muslim dan can abu dawuda dan can nasa'i dan can tirmidhi dan can ibn majah dan can imam ahmad bin hanbal shine ke banarin suna cewa imam muslim shi balarabe ne amma dukkan wannan masu rawaito hadisi in ka cire imam muslim dukkan su kana jin sunayensa ai ba ba sunayen abu ne ba sunayen larabawa ne imam bukhari shi bukhari bukhara take ne wani yanki ne wanda yake na na na faris wanda yana makotaka da yankin rasha sai yanzu bukhara din har yanzu ga nan kuma shi amma yanzu ba karkashin kasar faris yake ba mun gane ko in ka zo wajen malaman fikihu muna da ayyuka al'arba ko na farkon shi ne abu hanifa sai ka dace masa ba abu hanifa da zai shi abu hanifa a cikin malaman fikihu shi ake doka shi ne uba uba ne shi saboda shi ne imam na farko to abu hanifa dan farisa ne imam al-ghazali da kake jan ana kai dan farisa ne muqatil in ana tafsiri da kai jan ana kai har tafsiri ke gare shi dan farisa in ka zo wajen lugar larabci nahawul larabci babban littafin da aka rubuta masa kan garamar da larabci ana ce mishi alkitab na sibawai shi sibawai dan farisa kun gane ko haka in ka zo wajen ilimin likitanci musulunci ya tara malaman ilimin likitanci masu yawa masu ɗimbin yawa daga cikin malaman da musulunci ya tara akwai ibn sina kun ga akwai ibn sina da ake da ko amma ta fara da suka gina ta ibn sina ibn in ka ce ibn da rabu ne ibn nu kamar za ka ce nana ko to nu ibn nu ibn sina shi wannan ibn sina har yau ilimin likitanci na turawa yana taya bisa kan ka'idodi da ragin da ya ko musulmi kuma dan farin ne dan iran ka ji ko ka dawo ka sami bangaren mathematics wanda ya kirkiro zero duniya dan iran Muhammad bin Musa al-Khawarizmi logarithm sunan shi ne aka sani kai shi ya kirkiro algebra algebra sunan da larabci aljabar har littafi ya yi sunan shi aljabar wal muqawala shi ne littafi na farko da aka nuna masa kan aljabar na aka ce aljabar ana ne addition multiplication da sauransu da duk iyalin su ya kuma da masu nuna namiji to wanda ya kirkiro zero muhammad bin musa al-khawarizmi kahin shi an sami wasu al'ummomi waɗanda suka suka gano cewa banza ana iya kirga da ita banza lamba ce. Amma babu al'ummar duniya wadda rubuta lambar banza, sai dai a fara daga lambar ɗaya. Shi yasa mushanni in suna rubuta mu shi furgoman ga taburu ana yin garan da garan da garan zuwa ko. Har a kare ba za ka gana yin garan zero. Ba ta ɗan garan zero. Sannan kuma in aka zo wajen a yi goma ya ake yin nan x ake. Wannan x ne take nuna mana goma kenan. daga nan ne za a zawa a ɗaukar ko in sha ɗaya sai a yi x ɗin nan a sa ɗaya daban in sha biyu a yi x ɗin nan a sa biyu daban wanga ba mu Allah shi ne ya zo ya kwaci duniya ya raba ka da wannan ya ce zai sake lambobi ya ce kuma duniya ta mathematics ta yarda da cewa banza lamba ce dalilin shi ne aka samu zero shi yar da shi kirkiro shi wanda yar da kake gani muna ga sanda shi bai kirkiro shi yar din nan an gurgura ne ke gare ta an gurgura duk an gurgura lungu guda biyu ne ke da kamar kai sai haka sai kasa lungu ya sama shi zai baka dare truwa in kai ta haka za ka yi lungu ya sama lungu ɗaya tsakiya lungu ɗaya ƙasa shi zai maka ruwa uku kenan Mm.
in kai ka lungu hudu ne Mm.
san lungu biyar sis lungu shidda sis ba daidai take da nan ba ga tsarin da shi yi amma suna ɗan kama san lungu bakwai wit lungu takwas nas lungu tara daidai yanzu ya zo zero sai ya shira shira bai da nauyi kenan yanzu in aka zo aka kawo nan to in za ka yi goma sai koma baya sai ce to ku ɗauko ɗaya sai ku aka sai ku ɗauko banza sai ku sa ta gaba kenan ya baka ne ya baka in za a yi ɗari da an ƙara guda ta tashi ɗari ke Mm.
to ba don wannan mutumin ba ba ka ɗan rubuta ɗari ka ce ka transfer lamba ka zero six to ba mu zero six ke wannan zero to ba mu kifin irin yadda musulmi a ce su suka kai kiro annabi shi yasa wa'anga lambobin da ke da kai ga sanan ga sanan wa'anga wa'annan su muke ɗauka na turani alhali su ne na musulmi in kana da dictionary ka rubuta ka ce a rubuta maka la shifr arabic ka ka baka ka ka rubuta la shifr arabic wa'anga na nuna maka su tura sa'ata ce suke suka sace mu wa'annan abubuwa har suka yi nuclear da su har yau gashi wani zai dawo ya zo ya ce ma ai baka kai saka mallaki kaza ba. kuma ni kakan uba na shi yayi wannan lamarin wannan irin da suke bu kakannin su kakannin uwayen su su suke wa ganin uwa da ake yin misil da su to sai ya ne kan
Mm.
duk wani abin da za a yi duk wani lissafin da za a yi a kawo gare ka ta hanyar kera makami ko wata fasaha in ba ba wannan nazo wallahi ba shi yasa za ka ga mutum da duk karatu da kake duniya ba ka wadatuwa da karanta ba duk mutumin da ya ce maka shi ba ruwan shi da ba to ka mishi kamar abu da wani ya mutu Mm.
ba sa sun ci gaba. ba ko mi kake karanta a kuma ko mi ne Sorry.
yasa idan kanka ce a kai ma kai kaza ka-" ma ta musulunci ce ma ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma da ma suka nan ne suka suka suka suka samu suka kori da ma suka nan ne suka yi karin duk abin da kaga an yi duniya da lissafi ya ke shi wannan lissafi duk mutum da lissafi ya bace mishi to ba abin da yake ko kasuwa kake in dai baka yi lissafi to asara kullum ka kwana ciki Very good.
haka ne Mm.
to saboda haka idan ka ɗauka za ka samu wa'annan mutane duk wani abin da ƙasar duniya take iya yi suna yi shi Shi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka kasa canza aqida su su ta ɗan shi a ne su bar su da abu su ta kai ne ba a ce ka zama Mm.
me amma da lokacin da ya kamata na a duk goyi bayan su in ya zo ka goyi bayan su Dole. tunda a yanzu in kai muka ce mu a ba ko abin da muke so ku ko ce ana rubuta mu ka ko mun yi Gaskiya.
Allah mun kana saka muka ka kai kai sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi yaki da mutanen Iran lokacin da suna lokacin da Kiristoci suka yi yaki da mutanen Iran lokacin da ɗan Iran ɗin ba musulmi ba ne majusa ne suna fitauta sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kuke kallon ba nan kuna son Real da Barca haka kake ji ko Mm.
ku yi magana Mm.
to wa an musulmi cikin su
Zuwa musulunci.
to shi kenan sai da sai ce duka koyar mu dai sai kuma kuma su hanyar ya kai zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka wannan yaki ne ake tsakanin kasa da kasa da kasa kasa in ana yaki ko tsakanin kadangaru ne guda ne sai ka ji kana sauri Gaskiya.
kai ba ne Mm.
kamar abin da ke da kuma cikin zuciyarka na ƙauna Allah bai iya ma yi maka hukunci akan wannan abu. hatta da matan da aka ce ba yadda za a sai ka yi sammata Allah ce wannan tasawuf an ta'dilu bayna nisa'i wa an ta'dilu Rasul.
ba ku iya yin adalci cikin soyayya tsakanin matan duk irin yadda kuka yi kwaɗayin ku yi wannan abu sai ka ga ta nuna cewa wani kayan sa kuma sai mutanen gari su nuna cewa kayan sa to da Allah ya san haka ne sai ce fala ta biyu kullum dan kayan sa wacce kawai kaka koma kawai ka karkata iya karkata baki ɗaya ka koma to haka yau ko ake yi duniya in dai duniya ne ake yi in dai za a ce wannan abin tsakanin wani da wani ne za a kwamsa ko ma ne ne da ce maka. to sai ka ji ka haisa ma nan ba ido ake yi ba ana yi ka ji yara suna ido suna kokarin kuma samun gari da ƙara to haka samu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yaki tsakanin mutanen Rum Kiristoci da mutanen Faris da aka gwamsa yakin mutanen Iran da suka ci yakin mutanen Faris kuma a wancan lokacin su suna wata wuta samu annabi aka bayar gari ba su ji daɗi ba an ce an ci mutanen Rum da yaki menene yasa suke goyon bayan Kiristoci a wancan lokacin kawai saboda sun yi imani su ma da Allah irin namu shi ne kawai sun yi imani aƙalla da annabawan da muka yi imani da su shi ne kawai kenan muna da wasu ‘yan abubuwa da muke kama da juna da su Allah har yankan ruwan na abu da cikin zuciyarsu ya sako sura da sunan ruh Mm.
kuma ruh din kiristoci kuma suratul ruh din kai ba ka isa ka goge ta ba yanzu ka ce a na mu na dauna kiristoci a hidda ta a sa dauna musulunci a wancan lokacin ina ma kake Mm.
Allah ce alif lam mim yace kulli fatin ruh Mm.
an ci ruhu da yaƙi. Kadiba a ce kun zo kun jira tsakanin ku da kai da mutanen ka. Annabi ya jira da su. A gaskiya wani za ta yi an ci mutanen ku da yaƙi kaza kaza. Har Allah ya ji wannan ya sauko sura da wani. Allah ya fita da mutane.
Mm.
A cikin kowane hali, a cikin halin su na ƙarfi lokacin da suke da waya, a cikin halin su wanda ba su da ƙarfi a ciki, wasu da suke da waya. yace mu gode maka ko ko da sura mata mun da ce an ci hu da yaki fi annan lafiya a cikin wuri wanda yake mai kusa da garin su amma sai Allah ya ce wa ummi ba a ga zalabi istazali to ku sani ku kwata da hakan ku da ku da tabbas bayan an yi nasara a kansu su ma sai su samu nasara fi bid isni take ai shekaru yan kana wanda suke goma lillahi al-amru qabla bil ba Allah shi ke da al'amari kafin a ci su da yaki da bayan an ci su da yaki ya ce wa yau irin ya fara a ran nan kuma masu imani sai sun ji daɗi sun ji daɗi a kan cewa an ji barsa shi ne kawai Mm.
sun ji daɗi a kan kiristoci sun samu nasara shi ne Allah ya nuna ya nuna mu a cikin wannan ayi ba wanda zai ce maka to a to ran nan tunda zai kai wani ciki kiristoci sun samu nasara ko na kai ba musulmi ba ba zai ce maka haka ban yi ce maka ina kallon wannan ayi amma abin da za ka yi duk duniya kai shi sai su sai ka kiyaye soyayya ka ta wuce iyaka kaga addinin musulunci tafiya yake da iyalin mutane da zamu kakka wuce iyaka can ce ce maka la ta bari zuwa ta zuwa ta mutu auliya to kuma na kuka ce la ta bari da mutu da sana auliya kakka sai ba a san ka dai kai tai wai kai ba ka ci su wai kai nan ba ka yi kwani kana ba ka yi kwani wani jikin ka ya mutu sama sama ban kakka sai gine da kai Okay. Ah, kai kai daga cikin daɗi yeah.
kanka saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan mutane wanda zai kawo su masu kaskantar da kai ne akan mugunai masu nuna fin zane ga kafirai to jihadi nuna fin sabilillah suna jihadi fi sabilillah wala ya kafu da lokacin da ba su kula da kabiru wani lokaci gudun a ce kayi ciki sakamakon shi yasa aka ce in kana son kai wani abu da gina cike ba kuma ka yarda ta yarda cike wani to kan maka ya mutuwa sai ka abu to da in kana son kai babban abu, yan gidan ku suka fara haka Allah ya mutum ka na farko yan gidan ku kuma ba fakke ya ce suke yi ba. a gudun suke ka jawo musu raga da ruwa amma ran da ka tsallake kuma ran da za ka samu yan uwa suna ɗaya zuwa da kuri na jaya dan kuri kakan kakan kakan kakan kakan shi da kakana kaza kaza su saboda ka tsallake Mm.
duk mutumin da ya tsallake bangaren ko bangaren iko ko bangaren duk wani abu da tsaka to zai ta samu kan wannan gurgurwa wata kuri can wani ɗan uwan baban shi a kudu can wani ɗan uwan baban shi a kudu tawakkal da bai a wani lokacin da ya fada cikin gargar kowa ya koma gehe ba ruwa shi a gani ko a gani ka zaki ko a gani ko ba ce maka aka ce libya na samu kuma da ya dawo da kuka gehe ka aka ce ba ka so mutane Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم Allah راكعون subhanahu wa ta'ala ce wanda kawai yake mai wani musulmi bai shi kunta al'ummi shi ne Allah wa rasul da manzon shi wallazina amanu da wa'anda suka yi imani allazina yuqimuna salata wa'anda suke yi da sallah wa yuqimuna zakata su ke ba da zakata wa bayan ko kuma masu tsaro dole mu yi dole mu tsare mu da gaskiya wa man yatawalla Allah wa rasulahu ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون sani wannan shi ne cikin wancan ayat duk wanda ya jibinci Allah da manzon shi da wa'anda suka yi imani ya yi riko da su ya jibince su to fa inna hisba ba ba ne ko lalle ɗan ƙungiyar Allah su ne masu nasara duk iri da kake ganin duniya ta shirya muku baya su ne masu nasara ku ne rike Allah ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kuwar da suka yi imani la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba kan ku rike wa'anda suka rike addinin ku da izini da wasa min alladhina utul kitab daga wa'anda aka ba su na daga wa'anda aka ba su littafi min qabli ku da kifanu wal kufar da ma kafirai tsantsa auliya musu kaga da maimaiti ne Allah ya kare kan ku rike su ku dai mu'amala ku mutai mu'amala ta kasuwanci mu'amala ta koma da gidi da hana ku kai sai ba a hana kawai amma da kakkarke su gab gab gab gab gab wanda ku ba ku yi sura Allah in kuntum mu'minin in dai har kun kasance mu'mini masu imani ka sani fa daga cikin ɗabi'unsu Allah ya ce idan na dai su irin salatu وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
mutanen in kuka kira sallah wai sana da tukira sala in kuka kira zuwa ga sallah in ta kamu ha kusa mu dai suna rukun kiran sallan nan a matsayin abin izini da masa don mutumin da ya rena sallah ba ka da lalaci Allah ce me yasa suke wannan zalika bi annahu hukum la yaqulu suna aikata wannan ne saboda su mutane da ba su da hankali ba sa duk wanda kake ganin ya yi sallah kira zuwa ga a bauta Allah ko ko bai da hankali bai da hankali ko kan Allah ya ce sannan za mu ga insha Allah za mu sanya tambayoyi
Mai tambaya na farko na cewa malam wanda yake istimna'i yana azumi yaya azumin shi yake?
ka tambaya an kira ni da tambayoyi Mm.
Wani shakari Mm.
sai ka fara ma Na'am.
tare da mutane
Na'am. Tambaya ta gaba ce malam menene hukuncin ɗaurin auren ɗaurin aure da ake yi masallaci da zanen suna wanda ake masallaci saboda wasu suna cewa haramun ne.
to shi zanen suna an to bai zanen suna masallaci Mm.
ko zanen suna annabi bai masa shi ba ga iya da muke shi yanzu Mm.
al'ada ce da suka mai da abin cewa sai an zo an zana suna yin tara da ake yin da ake yi kaza duka an kan kana da littafin fikihu da littafin sai tarihi a zuwa sallallahu ba ta ganin da aka rubuta a ranar za a suna a nan sallallahu alaihi wasallam ranar za a suna ya ana gida a nan sallallahu alaihi wasallam wannan ake cewa a ai tana yaya a tun zamanin jahiliya ta akwai dan shi Ibrahim ko wanda ya rasu da a annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye a cikin musulunci an yawa ma yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko ba an haihu amma ka so wani hadisi ana cewa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ayi kaza ayi kaza ayi kaza an ka mutane kaza da kaza su sai dai a ce maka ayyan karatu ko ga kamar shi saboda haka ɗauko kuma abin da abin da ya kuka kashi masallaci kaga banna ce ka kare dole ka wannan ya shige shi kuma yin aure masallaci shi ba a ce mishi bida nema ne na fadar Allah saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wani abu da ke da alaka da wanda ke cewa a'lin nikah ku sanar da aure kowa ya san cewa baraka ta aure ummatu kowa ya don wani munafiki kai ga ya kuma su mutu runnan shi kasan suna nan cike da kai wanda aka kurfi har kumshi mata kamar ya sani tsafan yana sa maka duk kanu kuma ta kasu haka kurum ya tura cewa wai wanda ya aure ya aure na gani ya zama ko ta mata ya ce shi sa aka ce a yin nika mu shela ta aure mu shela to kan aka ce ashe ne an yi akwai wurin da ya kai shirin ta kan wurin sanin kuma akwai shi sannan kuma wanda ya ce maka ka zo masallacin ayi ya ce maka in kai zuwa gidan ka bai ba bai ce maka bai ya ce maka akwai da ake samu bai ce maka ga da ake samu shelan ta ne mutane su sani kuma ka samu albarkar addu'a mutane saboda ka bisa kan wannan ne malamai suke ganin cewa ba haram ba ne tunda shi yana da wani abu na tushe na cewa a kira mutane su san da hanyar shi yasa kake yi muke cewa mu da ke cikin wannan masallaci ne inda sau suke kaiwa mu da shaida muna kan cewa wance ta san mutuwa ne don saboda ka samu wani daga baya kuma ya da irin musu kaga in zawara ce masu yace muka to sai an kawo takarda an tabbatar da cewa an saki da kake akwai binciken da ake kafin mu na saboda mutane ne su shaida kun gane ku to wannan shine bambanci tsakanin wannan da wancan amma in ba wannan ba za ka taɓa jin an ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara aure ya ya ya ya yi zanen sunan ku ba kai wasu ma suna ganin cewa duka ɗaurin auren baki dai in aka sami mutum biyu shahidai adadin ya isa ya isa ba sai an kashi ko sallaci fahimta suke fahimta suke tunda abdurrahman bin abu aure ya yi a madina annabi sallallahu alaihi ya ga alamun jallan ne gare shi ya ce mishi na ga alamun ka kaya aure ce eh na ya aure ya da wannan hadisi ne suke nuna wajen suke ta yanzu a ce mutum ya aure da annabi cikin gari ko bai kira annabi ba aka tattara aure irin da kai kake yanzu ka kira ɗan ɗan yi bai kira ƴan zanzara ka kira ƴan tawa ka kira ƴan abu da ka kira kakan duka da can kure da ka kira wasu wanda ke can kawai da abin duka karantar musu ka zo ran ajiye su ma a maka wahala to shi wanda cikin gari cikin madina dan garin da bai taka kara ya karya ya aure kuma bai gaya ma annabi sai da annabi ya ga alama to wannan ke nuna cewa saka take nan kiran ma mutanen ka ta hasu masu yawa a dole bane amma idan ne muke laɗewa muna tara muna wuri biyu da annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a an zika shelan da shi da sani sannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda dai kai auren to aure mu da wuri shafi kai mu walima ko akwai a ce ka yanka mu san kai aure kaga nan za a sanin cewa walima ta aka yi ta mice ce ta a san ya aure ce shi kenan kun gane ko
Na'am, tambaya ta gaba ce malam ya halitta mutum ya sa ɗiyan shi equal mission.
To, yanzu da wata tambayar da amsa tana wahala ga irin da Gaskiya.
iri na tana da wahala.
Mm, Abinda zai ke da kwai a nan ni dai riga ta riga tafsiri.
mm, Duk ma kuma mi ke da shi bisa kai na ni na baro shi bai.
mm, Sai kuma dole in gaya mutane gaskiya.
Mm.
ni a fahimta ta da addinin musulunci ni a gani na in dai har akwai wuraren karatu waɗanda suke na musulmi kuma ingantattu bai halatta Mm.
kuma kusa kan halin da ruwa in ka tabbatar da cewa ba ingantattun wurare da kake kiyaye kai ƴaƴan to kana iya kisa can amma sai ka kiyaye da tarbiyya su amma ka sani su ma ba za su taɓa ɗaukar yaro wanda ke da haura kita da ɗan Gaskiya.
ba da ganye ka Mm.
su suna ɗaukar ɗan ɗan sani ɗan ƙarami Mm.
wanda shi a iya canza shi a iya samun shi wannan a cikin kwakwalwa wanda zai zauna har abada kuma ni tsakani da Allah irin yadda in na zo wajen koyar da yara karatu ko a kwat ko a makaranta ko na zo wajen wa'azi irin yadda nake ganin malamai na da suka koya a kullum sun yi tasiri a kaina sosai wajen fahimtar ta fahimta ta ga addini fahimta ta ga rayuwa da irin yadda suke kallon mutane a mahanga ta karatun da zai yi. Ba zan taɓa yarda ba wani wanda zai kasance a addini na ba irin nashi bane gobe da nan. Sai dai dan ya fita haka.
Mm.
Ah. Ni ba zan yarda ba. Saboda malami na da tasiri, yana da tasiri ba. Wanda ke koya maka karatu ya yi babanka wajen tasiri. Baba na malami ne. jirgin yi gudu amma ya kasa canza min wata wani kuskure da wani malami ya taɓa yi mun muna kunya to da gani nake abin da wancan malami ya gani shi ne gaskiya malam bai koya muku al'adun almatu a daina bin sani ya ce wata yi to littafin da malam ya koya mu, a cikin littafi idan ba al'adun almatu a rubuta ta musa kan zanen wani masallaci ne to sa ta ta ka san dashi uku ke gare da ko Mm.
to dashi biyu da sai ya haɗe da bakin zanen masallacin da aka yi. sai sauran dashi nawa kenan daya shi kuma kusan sa da yanzu wajen karanta mu tabbat me ko ce min da niyyar wala sai sa min da niyyar wala sai dora karanta mu. in ka zo gida mana karanta min da niyyar wala ba wanda ya yi ya so ya gyara mu muka ce karɓa gyara Mm.
wallahi sai da ya zo ku kula sa ku nuri yake ya nuna mun ga ya kun ga sabunci amma duk da hakan da muka kuma da dan gudun kan mai kuskure wajen malamin mu muka kuma mata ta to irin wannan abu za ka yi masa da shi na misali da nake baka da ni ni kai na Mm.
ko musa kan abin da ke alheri babanka na ta yin kuskure dubu ba ka kai gyara shi amma idan malamin ka ya kuskure dubu musa kan ka babanka bai isa ya gyara shi sai kawai in Allah ya ce ka ka san da wannan shi yaro yana ganin wanda ke koyar da shi musamman kuri nan a matsayin uban shi da biyu wallahi a matsayin babanka da biyu yake to shi yasa ka kiyaye yara yadda Allah ya ba mu amana ce duk wani abin da muke yi za ka samu malaman mu ne wanda suka koyar da mu suka samu wannan shi yasa ko aya ko hadisi ko wani abu ya faru in dai ya faru tsakanin mu da malaman mu sai ka in ka zo wajen yin tafsiri sai ka tana da malamin ku ya haɗa ce maka kaza saka wannan abin ya faru ka gare to sai wannan mutum za ka ɗauko kowane irin mutum ka aza a matsayin shi tsakani da Allah idan ya kamata ka kiyaye ai ba za ki kowa bane ko Na'am. Mm. Na'am. Tambaya ta kashe ce malam menene lissafin zakka a bana?
wannan na ga shi miliyan hudu da jika ɗari da yana da kwan arba'in da ɗari da guda hamsin miliyan hudu da jika ɗari da hamsin sai ko kashi da hamsin sannan bai wuce da hamsin ne yadda muka gaishe duk yana nuna Na'am.
abin da muka fara da Allah kula da shi cikin da kuke Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Mm.
ربنا آتنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين